الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أنقى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci a yau muna yin lahadi wanda yake biyu ga watan Rajab shine aka ce official ko hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1442 muna kuma 14 ga watan biyu shekara ta 2021 Allah ya kaddara mana zama a cikin wannan masallaci na Muhammad Tasiu Foundation Bariki GRA garin Gumel dan ci gaba da karanta littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbiri ila at-taslimi ka annaka taraha rubutun marigayi a sheikh muhammad nasiruddin al-albani yau ba mu tashi a kan darasi na 35 wanda malam ya kira shi da suna fadlus sujud falalar sujada wannan a sallah ko a wajen sallah in ba manta ba darussan baya ya gaya mana sigar yadda za a yi sujada yadda za a ajiye tafikan hannu a ina za a ɗora goshi ya yatsun kafa za su kasance ya yatsun hannu zai kasance idan an yi ta waɗanne irin zikirori ake waɗanne irin addu'o'i ake mai matsayin wannan addu'o'in da ake a cikin sujada kafin ya wuce sai ce mana to mai falalar sujada din duk da ka yi sallah ka bi umarnin ubangiji ka yi zikiri ka yi addu'a to ita sujadar a karan kanta wata alfarma take da akwai shi ne abin da malam zai karantar da mu a yau sai ya kawo wani hadisi da imam ahmad ya rawaito bi sanadin sahihin da isnadi wanda yake ingantacce ne shi imam ahmad kenan ya rawaito da isnadi wanda yake ingantacce wa kana sallallahu alaihi wa sallama yaqul a cikin hadisin yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ma min ummati min ahadin ba wani mutum kwaya daya a cikin al'ummata illa wa ana a'rifuhu yawmal qiyamah fa sai na san wannan mutumin na gane shi a ranar gobe alqiyama wannan yana ga wa sahabbai ne har mu da zamu zo mu da muke zaune muna haduwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai gane yace ma min ummati min ahadin ba wani mutum ɗaya cikin al'ummata illa wa ana a'rifuhu yawmal qiyamah fa sai na gane shi a ranar gobe alqiyama kalu suka ce wa kaifa ta'rifuhum ya rasulullah to ko ya zaka gane su ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi kasratil khalaiq a cikin taron halittu taron jama'a tun daga annabi adam alaihi salam har zuwa kanka har kuma mutanen da za a yi bayan ka karni 10 wani abu a bayan tafiyarka duka manzon Allah zaka iya ware al'ummar ka ka gane ta qala sai yace ara'aita to ku bani labari law da khalta saburatan ko siyaratan za ka ga mutane na dan sa jan rubutu aka akwai tattauna da zamu dawo mu yi akan sa insha Allah ara'aita law da khalta siyaratan fiha khailun duhmun bahmun wa fiha farasun aghar muhajjal ama kunta ta'rifuhu minha minha yace ku ban labari law dakhalta siratan inda dayanku zai shiga garken dawaki inda aka kewaye barga kenan ko haka ake kiranta inda dayanku zai shiga bargar dawaki fiha khailun duhumun yan agaji da Allah su je bangaren mata fiha khailun duhumun akwai bakaken dawaki a cikin su bahmun sai ce bakin da ba hi da sofa ne bahamun ita ce kalar da babu sirki a cikinta ita ce ake kiranta bahamun ko buhumun jam'i ne na bahim duhumun kuma jam'i ne na adham aswad to a samu bakaken dawaki wanda babu sofa nan kala ko ɗaya cikinsu a wannan bakaken dawakin wulik wafi hafarasun sai aka wani doki a gar mai farin goshi muhajjal mai farin kafafuwa amma kunta ta'rifuhu minha ba za ka iya ware wannan dokin a cikin wannan bargar ta dawaki ba ansar zai waru ko ba zai waru ba bakaken doki silik ko sun yi miliyan aka sai ga ɗaya farin goshi gare shi da bakin kafafuwa shi ɗaya za ka hanga a cikinsu ya ce to haka zan ware al'umma ta a ranar gobe alkiyama fala shi mai riwayar sai yake cewa bala ya ce haka ne ya manzan Allah tabbas za a iya warewa ƙala sai ya ce fa'in na immaci lalle al'umma ta a wannan ranar yau ma'ibin a ranar alkiyama gurrun za a tashe su ne da hasken goshi minas sujud saboda sujada da suke yi ma Allah maɗaukakin sarki da haka duk wanda yake nutsa kai a ƙasa yana mai sujada ga Allah maɗaukakin sarki ana tashi alkiyama fuskar sa sai ta yi haske wannan ita ce alama ta farko da zai bambanta da sauran al'umma muhajjalun za a tashe su kuma hannaye da ƙafafuwa suna masu haske min alwudu'i saboda ita ma alwala da hasken goshi saboda sujada hasken hannu da kafafuwa saboda alwala da ake wani hadisin kuma na abu hurara inna ummati yad'una yud'auna yawm al-qiyamati ghurran muhajjalina min athar al-wudu'i ko min athar al-wudu'i al'ummata za a tashe su a ranar gobe al-qiyama hasken goshi da hasken hannu da kafafuwa daga guraban da suke yin alwala sai malamai suka ce a ranar gobe alkiyama fuskar momini za ta yi haske dan dalili za ta yi haske saboda wankin da ake mata na alwala a dalilin hadisin abu huraira za ta yi wani hasken saboda sujada da take yi ga Allah maɗaukakin sarki da haka kenan wannan ya isar wa momini falala a kan sujada in dai mutum na sujada sujadar irin ta manzon Allah kuma Allah ya karɓe ta a ranar gobe alkiyama sai ta haskaka fuskar shi da wannan hasken manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai gane shi wata kalhi ne tikitin sa na shiga cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya sa ya cece mu ita kalmar da na sa mata wannan alamar haka Imam Al-Albani ya kawo ta sabaratun sai sai asiyaratu sai ya koma zai fassara ta akan yadda take a cikin hadisi lokacin da naga ta fito sabira na yi ta neman ya ya kamata a samu kalmar sabira to a binciken kuma sai na dawo ita kanta magana ta imamul albani da ya kawo hadisin a cikin silsilatul ahadisu sahiha sai ya fassara kalmar kuma sai ya yi istidrakin abin da za mu yi magana a kansa a cikin littafi din madadin sabira masu kwafi na baya-baya ban san ba ko yake cikin kwafinku da ba'un ne ko da ya'un ya'un ce ko sabbin bugu masu tsafifa tun daga mai bugu na ɗaya har zuwa goma za su same ta da ba'un sai ya ce asiyaratu ya ce haziyaratun tutta khabulid dawa idan an karanta da ya'un ya ce ita ce barga da ake warewa saboda dabbobi ko guri da ake warewa saboda dabbobi min alhijarati ana yin ta ne da duwatsu wa asabi shajara da rassan itatuwa jam'uha siyarun ana mata jam'i ne da siyar duhumun ya fassara ta hadde zuwa inda yake yi magana akan cewa duhumun in aka ce duhumun wa huwa fil asli allazi la yukhalitu launuhu launun siwahu in aka ce duhumun shine launin da wani abu baya shigarsa kamar dai da muka fassara baki kirin kenan babu tsofanan komai a ciki duhumur kuma sai ce jam'u adham wa huwa al-aswad kamar dai da muka fassara a ciki sai ce tambihun shine abin da muke da bukata wani tambihi waqa'at lafzatu sabira ko siyara fil musnad sabira wa huwa khata'un matba'i yace a cikin musnad ahmad kalmar siyara an ɗauko ta ko an buga ta da cewa sabira ko sabura wa huwa khafun matba'iyun kuskure ne na bugu kuntu naqaltuhu hakaza min alhadith yace ni ma da na tashi daukowa hadisin a cikin musnad ahmad bayan an buga da kuskure ni ma sai na dauko sai na dauko shi da haka da wannan kuskure din nashi fi kitabi a cikin ɗaya daga cikin littattafai na sifatus sala littafin sifatus sala a wani babi sai ce fadlus sujud inda nake tattauna fadlus sujud babin da muke ciki yanzu kenan ko wanda suke kallon Allah za su ga dan wani karamin box daga cikin shi ne nake karantawa fadlus sujud falalus sujada wa qayyatuhu fil hashiya bi dhammi a hashiyar ita sifatus sala sai na faɗi yadda za a karanta kalmar za a karanta ta ne birzommi da bomma sabora wa fassirat bilkufa sai na a bilkuba na fassara kalmar cewa ma'anarta al'umma ita ce kamar jinga a sabora in aka faɗi sabora ne in aka tara tudun ƙasa wadda ruwa ba zai fita cikinta ya wuce ba kamar dai jigawa tamu in kuma an yi da banguna da wai an tara don kanta wuce duk ana kiranta al'umma sai ce sai na fassara ta da cewa jigawa ko jinga ta ƙasa ya ce wa hada wallahi muntahal ghafla imamu albani ya ce wannan abin da na ya ce na rantse da allah muntahal ghafla ita ce ƙololuwa a wajen gafala ni da kansa yake gaya wa kansa ko watakil adalci ne na malaman hadisi hilake so mu je gurin sai ce wa hadha wallahi muntahal ghafla wannan gafala ce karshe li'anna hadha ma'ana domin ma'anar jinga a cikin wannan hadisin la silata lahu bi siyaqil hadith bai da dangantaka da siyaqin hadisin ko kadan amma ya akai na kawo na fassara bai zo cikin kwakwalwata ba cewa jinga ko jigawa bata da alaka da wannan hadisi din tunda ana magana bargar dawaki ana magana jigawar abinan bargar dawaki sai ka fassara da cewa jigayi to me kai doki kan jigawa ba na ce kiwon dawakai ba sai ce saboda mai bai da alaka da siyakin hadisin ko kala kama huwa zahir kama yadda yake a zahiri ya ce wala qarabata fi zalik ya ce amma ni a guri na babu mamaki li'annahu yu'akkidu annani albani haqqan saboda hakan yana tabbatar wa duniya cewa ni ne albani iyaka matsayina na albani din kenan me yake nufi kenan na wannan yana tabbatar wa duniya cewa albani bai wuce yayi kuskure ba shine abin da yake ga wani tare da cewa kamar gafala ce amma wannan yana nuna iyaka matsayina duk inda na kai da naci da fafa da bin diddigi ban isa in ce na yi ban yi kuskure ba sai ce wannan yake tabbatar wa duniya cewa ni albani din ina nan a matsayin albani ban wuce wannan matsayin ba wala gara mata fi zalik wa qad istamarra hadha al-khata'u fi kulli taba'at al-kitab yace wannan kuskuren haka ya ci gaba da wanzuwa a duk bugun da aka wa littafi fi kulli taba'at al-kitab hatta al-ashara har zuwa bugu na goma bugu na ɗaya in za a sake a yi muraja'a a yi gyare-gyare a cire abin da za a cire a yi muƙaddima a yi komai a kai masu bugu su masu tantance abin da za su tantance a yi muƙabalar littafin da abin da ke ciki amma wani kuskuren haka ya ta wucewa tun daga bugu na ɗaya har zuwa na goma ta gaban da allah ba wanda ya fi ba da dama haka ta faru ya ci haka kuskuren ya ta wucewa har zuwa bugu na goma hatta al'ashara falmarju ya ce abinda nake kwaɗayi nake buri tashibu hazal khata shi ne uwa su gyara wannan kuskuren mimman kana inda hu nuskhatun min alkitab ga wanda yake da tsohuwar nusuka mai bugu na ɗaya har zuwa bugu na goma haka za su sadda ta da ba'un ya ce abinda nake fata duk wanda yake da bugun ya ƙara ɗigo ɗaya sai ta koma kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗe ta yace kama arju kamar da nake buri an yi ta hali i'adatu qabil kitab Allah ya hore mun damar da zan maimaita bugun littafi kuna fi Oman a nan garin Oman lokacin da ya koma Oman da zama ce to ina fata Allah ya hore mun a nan garin in sake buga wannan littafi musahhahan wa mazidan in gyara kurakuran da suke ciki kuma in yi wasu kare-kare bi iznihi ta'ala da izinin Allah madaukakin sarki yanzu kaga kenan ya yadda akwai kuskure duk wanda yake da tsohuwar nusuka ya koma ya gyara wannan kuskure din tare da cewa yana fatan kuma Allah ba shi dama ya yi bugu na sha ɗaya sai ya zamanto ya gyara waɗannan kurakura din to aka yi gano kuskuren hayo sai ce wa ya'udul fadlu fi tambihi li hadha al khata ayo falalar faɗakar da ni akan wannan kuskuren yana komawa ne ila fadilati sheik bakar ibn abdullahi abu zaid yana koma zuwa ga wani babban malami shi ma da ake kiransa bakar ibn abdullahi abu zaid ina ɗaya daga cikin malaman da suka taɓa jin sallah a harami fi khitabin tafaddala bihi bi irsalihi ilayya a wata wasiƙa da ya taɓa turo mu bi tarif mai kwanan wata ashirin ga watan biyu shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da tara ya ce jazahullahu tabaraka wa ta'ala khairan ina fatan Allah maɗaukakin sarki ya saka masa da alkhairi kaga littafin manya-manyan malamai sun ɗauki littafin sun karantar da al'umma amma haka suke karantawa kuma haka ake faɗa da kuskura sai da aka zo har bugu na goma sai da bakar ibn abdullahi abu zai ya zo karanta littafin sai ya ci karo da wannan kalmar sai ya gane akwai kuskure sai ya rubuta albani wannan kalmar da ka rubuta ga yadda ta zo a lafazin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko da an yi kuskure a cikin musnad na Imam Ahmad ga yadda ya kamata a faɗe ta sai ce to Allah ya saka masa da alkhairi Imam Albani tun da cikin silsila yake magana sai yake cewa qubi alkitab tabatun jadida fi Oman littafin an sake bugawa sabon bugu a garin Oman shekara ta dubu ɗaya da goma sha ɗaya shekara biyu bacin an gaya masa kuskure ɗin kenan sai yake cewa muna ƙahatan mazida an tace littafin kuma an ƙara abin da ake so a ƙara wa ƙadar so shiha fi hallafuzu a cikin wannan sabon bugun wanda yake yawancin hannun mutane ya ce an gyara shi wannan lafazi ɗin almazkur walhamdulillah ya ce godiya ta tabbata ga Allah da ya sa na iya gano kuskuren ko aka faɗakar da ni kuskuren na gyara tun ina raye ma'al ishadati da sahibul fadli fihi tare da cewa littafin na sake yaban shi wanda ya mun tambihi akan kuskuren na faɗi alƙarinsa a dalilin sa na gano wannan kuskure din Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan ita ce kenan kaga amana ta ilimi dai da Imam Albani ya tumbatsa a ilimin hadisi in yana magana ko karanta hadisi kake da gada ce sahahu Albani sai ka ji sanyi a ranka me wanda yake nufi ma'ana an hutar da kai aiki an wa hadisin kai aikin da ka yadda baka isa kai wannan aiki din ba malamai sun yi ittifaki a ƙarshe ƙarshen rayuwar nan ba a samu malamin da ya zauna yawa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba aikin da Imam Al-Albani ya bashi ba a samu ba gaskiya inda akwai kuma Allah bai bayyana shi ba shine tun yana dan shekara 20 da kadan ya fara wa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hidima sai da ya kai wajen shekara 50 da wani abu kusan 60 kullum sai ya yi aikin hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba dare ba rana ba hutu duk abin da za a yi akan hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ake kuma ya samu hadisi guda ɗaya sai ya shekara wani lokacin ana bincike a kansa da shi yasa da yayi hukunci duniya tana sallama masa albaniya to amma duk da wannan sallama da aka yake ga duniya da ina nan a matsayin albani ban wuce in yi kuskure ba ina nan ina yin kuskure wannan shi ne bambancin ladabin ahalus sunna da sauran malamai 'yan hayani su ahalus sunna sun yadda duk matsayin da ka kai sunanka mai kuskure za ka iya kuskure kuma sun yadda fauka kulli bi ilmin ali akan wani mai kowane mai ilimi akwai mai ilimi a sama da shi kuma sun yadda baiwar ilimi Allah raba ta yake wani in ka same shi za ga ya kware akan tafsiri in ka zo hadisi hedan kuna jabi ma yake mamaki ya aka kuka gano haka in aka zo wani ana bayani akan hadisi sai ga shi kuma sai a saurara mashi anan Allah mai baiwa wani akan fiqhu anan Allah mai baiwa wani akan fiqhul muqaran fiqhul muqarin a hada wannan mazhabar da wannan mazhabar wani sun ce kaza wani sun ce kaza a fitta matsaya anan Allah ya masa baiwa wani akan tarihi wani akan sira wani akan magazi duk dai yana dangantaka da sira ya ko manzon Allah sallallahu alaihi sallam. wani kuma akan yaren larabcin kadai aka yi masa ma'ana makamin da za a fara karatun anan aka yi mishi wani a larabcin an masa hore masa nahawu wani an kore masa balaga wani an hore mai kaza ilimin hadisin za a ga guri ne daban-daban a ƙur'ani in ka zo ilimin da suke ɗamfara da hadisai ga kowa wani bai masa wani ya laƙanci duk ilimin da suke ɗamfara da alƙur'ani ina aka fara saukarwa ina ne ya sauka wata sura ce ta farko wata sura ce ta ƙarshe waɗanne ne madaniya ya zan ware madaniya me uslubinsu me salansu wannan yana da alaka da ulumul qur'an wasu kuma kawai iya karanta alqur'anin da ta dabiqinsa haka Allah ya hauro musu hore musu wani za ka ganye bakar fata ne fitik amma idan ka tara larabawan ƙasa guda ba wanda ya kai iya karatun alqur'ani kuma sun yadda ba wanda ya kai shi din ya aka yi baiwa ce ta Allah ya raba amma lokacin ba maki in ya kare karatun kace to zauna ka fassara mana aya ɗaya ko biyu wataƙil kuma an ajiye aikinsa to kaga wanda ita ce ilimi ka yadda cewa Allah ya tsakura maka ya baka wa ma utitu min al-ilmi illa qalila malamai sun yi taraddi satin da ya wuce in ka ga mutum yana cewa kowaye ko ya fi karfin kowa alama ce ta hauka ta mahaukaci alama ce ta cewa lalle bai fara karatu ba duk wanda ya fara karatu wallahi ya yadda fauka kulli dhi ilmin alim ibn al-qayyim al-jawzi lokacin da ya fara karatu sai yayi da za mu shigo karatu muna farawa da aka fara gane alifun ba'un ta'un muka ƙara gane innamal a'malu binniyat yace sai muka dauka duk duniya mun kokowa karatu saboda kan tiriri yake a lokacin ga kankantar hekaru ga kankantar ilimi saboda haka duk wanda zai magana kaza ta haba bai ma fahimci ina hadisi ya sada ba sai koto hadisi sai ya kawo yace ana nan ana ƙara hekaru ana ƙara karatu sai ce to haka abin yake lalle a da aiki mun yi garaje a baya wannan kaga marasa adalci kenan yace da muka natsa muka yi tafiya ya muka gane ma har mu mutu ba mu isa ma mu sami ilimin ba amma da duba an kana daukar littafin ibnu qayyim al-jawzi in ya dauki suratul fatiha kadai sai da ya maka littafi akan ta ko baina manazilu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in farkon littafin ya kwace mu akan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in anan aka yi littafi mai zaman kanshi kuma ilimi ne da ka karanta ma ka gane ba ka larabcin ba fassara ba ma aiki ne mai zaman kanci daga ƙarshe yake ta a nan ne muka gano ilimin ma kenan da kyar ma za ka gano ina ilimi ya sa gaba ko kuma kulli bi ilimin alim so duniya kada mutum ya roƙi kanshi duk inda ka kai da ilimi wallahi akwai wani a gaban ka ko ba wai yace komai yi san gari wani garin ne a gaban sa yasa ma wata kil duniyar Allah ya mata haka ko kamar shan kwai ko in kai gudu kai gudu ya ka dawo inda ka fara in kai gudu kai gudu ya ka dawo inda ka fara ba a kwarewa duniya gudu wata kin hikima ce ta ubangiji sai yasa kuma masu hikima suka ce idan ka tahi neman mutum a duniya in aka ce yayi yamma to kai gabas akwai war ku hadu amma in yayi yamma kai yamma to ba za ku hadu ba haka malaman kimiyya suka ce duk da duniya zagaya take to in yayi yamma in ka bihi to kullum haka za ku ke ta tafiya dan ba zai je bangon duniya ba kawai haka zai ci gaba da zagayewa to amma in yayi yamma kai gabas da haka idan ya ci wani 80 ka ci wani 80 ya kuyi kitubus ya kwada guri kenan to amma kai na kaga duniyar ilimi kenan da haka idan wannan ya kama nan kai ma kama nan ka rike in wannan ilimi yana da muhimmanci wannan ma yana da muhimmanci a kama a tarewa al'ummar musulmi yasa malamai suka zo su ce ilimi kaza fardu ainin kowa sai yayi ilimi kaza fardu kifaya wasu in sun yi za su ɗauki a wasu Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace Imam al-Bukhari da Muslim sun rawaito wani hadisin akan falalar ita sujada din wa yaqul manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace Allah yana cewa ko manzon Allah yake cewa idza arada Allah rahmatan in Allah yayi nufin ya tausaya ma bayi a ranar alkiyama ko idza arada Allahu rahmata man arada min ahadin nari in Allah ya so ya tausaya ma wanda zai tausaya ma cikin yan wuta wannan tausayi ne na ubangiji duk wanda ya shiga wuta hiya cancanta da higarta amma bacin an gasu an gasu sun gasu sun kone Allah ka sa banda mu mu ko ta saka dai ubangiji Allah kai mana maganin ta amara Allahu al malaika an yukhriju man ya'budu Allah Allah sai ya yi umarni ya ce to ku leka cikin wuta duk wanda aka samu mai bautar Allah ne ku tsamo shi ku fito da shi fa yukhrijunahum sai waɗannan mala'ikun su tsamo masu bautar Allah daga cikin wuta wannan masu bautar Allah duk wanda aka same shi an taba karbar ibadar sa kwaya ɗaya tak to za a tsamo shi wannan ita ce kololuwar kurewa in dai an taba samun wani aiki na ikhlasi kwaya ɗaya tak aiki da kai dan Allah za a fito da kai da izinin Allah fa yukhrijunahum wa ya'rifunahum bi athari sujud manzo Allah yace za su gane al'umata a cikin wuta daga guraban da suke sujada tafukan hannu goshi gwiwoyi da tsinin kafafuwa yace waɗannan gurin da nan za a gane al'umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su sujada ya za su gane tunda bacin an kona mutum an koma كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب to za a gane sai ce wa harramallahu alan nari an ta'akula asarar sujudi Allah ya haramta wa wuta ta kona taban sujada duk taban da aka samu in dai sujada ce ta yi to Allah ya haramta wa wuta ba za ta ci wannan gurin ba kaga kenan iya gohinka da kake dannawa a ƙasa da hancinka duk wani da za a yi banda nan Allah ya haramta wa ƙasa idan tafukan hannunka da kake sawa duk gunda ya dauki tabo ko da baka leka baka ga taban ba shi Allah ya san da ina ne inda taban yake to Allah ba zai bari wuta ta kono nan gurin ba haka a gwiwa haka a kafafuwanka to mala'iku idan suka leka suka ga ga mutun nan kurma ya kone kamar gawayi amma ga wani guri nan yana kyalli yana haske wuta ba ta taba nan gurin sai wannan ma na al'ummar manzon Allah ne mai sujada ne wannan ma mai sujada ne sai a rika tsamo su ɗaya bayan ɗaya Allah sa ba ni ba ku eh amma dai za a yi musu insha Allah wa harrama Allahu ala nari an ta'kula athara sujud fa yukhrajuna minan nari sai a fito da su daga wuta fa kullu ibn adam manzon Allah ya sake nan nagawa yace duk dan adam ta'kuluhu an-nar wuta za ta cinye shi kurmus illa athara sujudi sai da gurbin sujada Allah ya samu dace na okay na dauka ko na abu ne wannan ita ma falala ce ta me falala ce ta sujada don haka idan kana sujada duk da akwai azkar da addu'o'i da komai to still wannan sujada za ta yi maka rana manzo Allah zai gane ka a ranar gobe alkiyama saboda sujada in an samu kuskure akwai sako da Allah yake da bukatar a kone a wanke a zazzage ka a gyara ka zaka shiga wuta ko zai shiga wuta to mala'iku in suka leka wuta daga gurbin sujada anan ne za su gane masu sujada da nan za su dauko su Allah ya samu dace sai a sujudu alal ardi wal hasib sujada akan dandamalin ƙasa ko sujada akan tabarma yanzu mun kare da falalar sujada mun samu hadisi guda biyu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Imam Rabbani yace wa kana yasjudu alal ardi kaseeran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi yin sujada akan dandamalin ƙasa mafi yawancin sujada manzon Allah akan ƙasa yake yin ta in zai sujada hancinsa ƙasa yake tabawa in zai yi sujada goshinsa ƙasa yake tabawa wanda take mafi yawan sujadar manzon Allah sai da mutum suka tabbata a gare shi amma Imam Muslim da Abu Awana sun rawaito wani hadisi wa kana ashabuhu yusalluna ma'ahu fi shiddatil harri a cikin hadisin aka ce sahabban manzon Allah suna talla tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi shiddatil harri a cikin tsananin zafin rana fa idza lam yastati ahaduhum an yumakkina jabhatahu min al-ardi idan dayan su ba zai iya tabbatar da goshin sa kasa ba basada thawbahu sai ya shimfida rigar shi fa sajara alaihi sai ya sujada akan wannan rigar tashi kamar ranakun juma'a har yanzu galibin masallatan juma'a ba sa iya ɗauke masallata a waɗannan masallata to wanda ya samu tsautsayi zai yi sallah a rana kuma gashi ana tsananin zafin ranar wannan in ka ɗora gohi za ka ji ɗau ya yi zafi ko da ya ka ji wani inda za ka saurara har nihinsa he kaji ko jan yaji he kaji to in aka samu irin wannan su sahabbai a fikihun sai yake sai su yi imani su bar gohin rana ta yi ta kallashi kan kaɗa ga ya baki kirin ya yi zafi mutum ya taho yana huci ko ya suke da sun ɗora in sun ji zafi he mutum ya in babban riga gare ka ya ka himfaɗa hannun babban riga ya ka ɗora hancinka akan babban riga shi nan a zauna lafiya kalan yanzu ka game hukumi da yake so fidda maka a wannan aikin da sahabbai suka yi kenan akwai halarcin in shimfiɗa wani abu in yi sujada akan wannan abin in da bai inganta ba in himfuda in sujada da ba za su himfuda mayafinsu ba ko su himfuda rigarsu su yi sujada a kan wannan riga da da haka idan zafin rana ya yi zafin rana idan hularka irin ta ustazai ce ta hida kwawa da ka taho ka ɗora ka ji zafi cire ta sai ka ajiye ka ɗora hanci a kan wannan gobe a kan wani hular ta ka lafiya kalau an gama inda wani hankicin ka tsohin fuda sai ka yi sujada a kan wannan hankicin naka sai ya ɗauke maka wannan zafin rana ita ce fakihu ita ce fahimtar addini ma ya fa'adu Allah bi azabikum in shakartum wa amantum wahala da za ku sha ba ta ƙara ga muku darajar komai a wajen ubangiji da haka in za a yi sallah da wanda ya a rana yana ta zufa yana ta gumi da wanda ya yi inuwa a huce wa ya fi lada ne waye furada a inuwa ko na to baran karo ta yafi an samu daga bada da wanda ya azumi awa 21 da wanda ya azumi awa 4 wane ne ya fulada eh shekara biyu da ta wuce BBC sun fidda wani azumi da ake a duniya akwai wanda kamar mu Afirka muna azumi Najeriya muna azumi awa goma sha hudu zuwa awa goma sha biyar akwai inda suke awa sha tara akwai inda suke awa ashirin da ɗaya kamar ina ji ɓangaren brazil ne ɓangaren denmark su kuma suna awa uku da kaɗan azumi a cikin waɗannan masu awa ashirin da ɗaya da masu awa uku da sha biyar da shida da bakwai ya fulada ne na? ɗaya ne? da mai tsalla a ranar da mai tsalla a ida da mai azumi awa ahirin da ɗaya da mai awa goma sha uku da mai yi a tsananin zabi irin namu da mai yi a cikin sanyi yana karkarwa wanne ya fulada ba ɗaya ba ne ba na wanda ya fi kowa tsoron Allah a lokacin aiki shi wanda ya fulada idan ka samu wanda ya awa uku da wanda ya awa ashirin da ɗaya waye yake da kyakkyawan ikhlasu wannan shine azumin sa zai karbi waye yayi sallah a cikin zafin rana da wanda yayi a inuwa tawa ta fulada ba dan adam bane zai hukunci dan adam ya kalle ka kana gumi he sai wannan a fara sallaman shi Allah yana kalla ne zuciyarka me cikin zuciyarka sai Allah madaukakin sarki ya baka lada shi yasa da irin wannan mizanin na mutane suke dauka da duk mai faskare da noma da aikin wahala da dan aljanna ne amma ba haka Allah yake kallo ba meye a cikin zuciyarka Allah baya kallon jikinka baya kallon wahalarka abinda yake kallo meye a cikin zuciyarka lokacin da kake aiki da haka idan da buƙatar a sauƙaƙa ma kai a lokacin aiki a sauƙaƙa ma kai in dalili ya kama a shimfiɗa abin da za a himfiɗa a yi sallah a kansa wannan babu laifi ka zo ka da rana sata kalmanka ka yi sallah a kan takalminka ka ɗauke wa tafin ƙafarka zafin rana idan ka je sujada shimfiɗari in babban riga gare ka sille ta maka zumfiɗa mana sai ta zama ita ce sallayarta ka ɗora hannunka ta ɗauke maka zafi ka ɗora fuskarka ta ɗauke maka zafi lafiya kalola don ka za a ciki a baka matsawar akwai kyakkyawan niyya a ciki to sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ɗayan su ba zai iya tabbatar da goshinsa a ƙasa ba ba sada saubahu sai shimfiɗa mayafinsa ba sajada alaihi sai ya salla akan wannan rigar tasa haka na Ahmad والسراج والبيهقي سروتون حديثي بسند صحيح وقال يقول من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا كفن شينا شوى وجعلت لي الأرض وجعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا Allah ya maida mun dandamalin ƙasa baki ɗayanta gani da kuma al'ummata ta zamanto gurin sallah wa tsahuran kuma ta zaman tomin abin tsarki ita ƙasar ita za a yi amfani da ita a tsarkake kai ita ƙasar a kanta za a tsaya a yi sallah wannan alfarmar ta al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce albarkaci shi sai ce fa aina ma adrakat rajulan min ummati as-sala a ko ina ne wani cikin al'umma ta sallah ta riske shi fa indahu masjiduhu wa indahu tahuruhu to akwai masallacinsa a inda yake akwai abin tsarkinsa a inda yake da aka kana ƙungurumin daji lokacin sallah ya kama akwai abin da za ka yi tsarki akwai gurin da za ka yi sallah in ka tsuguna ka yi bayan gida sa abin da za ka iya goge bayan gidan ka dangwale inda fitsarin ya fito sake juya ka bugi ƙasa ka yi taimama sake kunga duba inda ya ma daɗi sai ka yi sallah a wannan gurin kaga da abin da za ka yi tsarki da gun da za ka yi sallah wannan na al'ummar manzan Allah babu yaƙi babu wahala a kansu fa inda hu masjiduhu wa inda hu tahuru da haka shi yasa aka ce idan kana al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin sallah ya wuce baka yi ba ba wani uzuri da za ka iya bada duk halin da kake ciki akwai da aka baka dama ka yi sallah za a tsare wa kana min man qabli manzo Allah ce waɗanda suke gafin ni yu'azimuna zalik suna ganin abin yayi girma innama kanu salluna fi kana'isihim wa bi'ihim sun kasance yusalluna fi kana'isihim suna sallah ne a cocinan su kiristoci wa biya'ahum wa biya'ihim da kuma biya ita ce gurin bautar yahudawa suna ake kiran su biya'u a turanci me suke kiran shi walaula fadlullahi ko lahuddimat sawami'u wa biya'un wa masajidu yuzkaru fi haqqillahi kathira sai Allah ya hada guraren bautoci na bilal din mu sawami na fada fada da fastoci biya'un na yahudawa masajid na musulmi yace to waɗanda suke gaba da ni in suka ga mutun ya tashi a gungurmin daji ya kabbarta sallah sai suke gani kamar yayi kamba neman sabo haka manzon Allah ya faɗa yace amma ina ba haka al'amarin yake ba mu abuna alfarma ko ina masallaci ne ko ina gurin sarki ne yasa ya ga mutun yayi sallah a ɗakin sa yayi sallah a tsakar gidansa yayi sallah a soro yayi sallah a majalisa ya yi sallah a kasuwa ya yi sallah a gona ya yi sallah a kan hanya ko ba inda mutum baya sallah sai gurare guda biyar da manzan Allah ya keɓance su banda kwata banda bola banda gurin raƙuma ko banda ina ne waɗannan gurin ilal mazbala wal makbara wal mazbaha ga sanar da abubuwan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya lissafa in ba wannan ba duk inda ka samu ƙasa ta zamanto gurin sallah ta zamanto abin sarki to me muhallin shahid da yasa malaika wannan hadisi me muhalli shahin na ka hadisi me munasabar ka hadisi na haka ne muna amma da me dalilin kawo shi ai ba da an nuna mana sauki bane aka kawo shi shi mala ya kahi ne dan dalili me dalilin kawo shi din yawa na halaccin yin sujada a ko'ina malan ya kawo yi ne a sujudu alal ardi wal hasil da aka ce ko'ina ka yi sallah ba akwai sujada ba kenan duk inda ka yi sujada karɓaɓɓiya ce Allah ya karɓi wannan sujada shi ne dalilin ne da imamu albani ya kawo hadisi ɗin kenan idan kana gona ka yi sujada a kan ƙasar gonarka Allah zai karɓa in kana hanya ka yi sujada a kan ƙasar kan hanya Allah zai karɓa ba dole ba sai ka kunta sallaya ko ka himfuta kafet ko kai abin da 'yan shi'a suke an ji an ɗauko wata ƙasa ta cuwa-cuwa ko an saida maka a ce ka himfuta ta akan ta Allah maɗaukakin sarki zai karɓi sallah babu kuma ni wala na tabbatar da ƙasar inda ita ce ake ɗaukowa da yanzu an gwankwale ta da dai zugurin rami ne amma yi mutum ya lallaba gonar sai tabo ƙasa ya kankaɗe ta ya kankaɗe ta ya rika karɓar kuɗi babu kuɗin tsari heri ba ko Allah rufa mana asiri Allah kawo mai ikon fahimtar addinin mu al-bukhari wa muslim in hadisi na gaba wa kana rubama sajada fi tinin wa ma'in wani lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kan iya yin sujada a cikin tabo ko a cikin laka ita ce tinin wa ma in ka hada ruwa da da, da tabo me yake badawa laka ko to manzon Allah wani lokacin na iya yin sujada a laka na iya yin sujada a tabo kai ma idan sallah ta kama ka ka cambala gohinka a lata ka dago ka ga tabo taba taba a hancinka har yanzu sallar ka tana nan lafiya kalautai wa qad waqa lahu zalika hakan ya faru ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fi subhi lailata 21 a safiyar 21 min ramadana ga watan ramadana hina ma amfaratis sama'u lokacin da sama ta zubar da ruwa wasala saqaful masjid saman masallaci ya kwararar da ruwa an samu yoyo ruwa ya zubo cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana min jaridin nakhli shi ko dama saman masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi shi ne da zarba ta dabino fa sajada sallallahu alaihi wasallam fil ma'i wa tini sai manzon Allah yayi sallah a cikin laka haka kuma aka yi wannan sallar cikin laka shi abin da ya faru akwai ƙarshen hadisin a gaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shekarar sai ya shiga itikafi a goma ta tsakiya ga watan Ramadan goma ta farko goma ta biyu sai manzon Allah ya shiga itikafi sahabbai duk sai suka biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka shiga itikafi kaga ba daren 20 ba za su fita ana shan ruwa gobe za a shiga goma ta uku manzon Allah sai ya fice daga masallaci yana fita sai Allah ya mai wahayi har yanzu ba ku riske da lailatul qadar ba tana nan a goma ta ƙarshe da haka wanda ya itikafi ya koma ya riske ta sai manzon Allah ya fito ya ga wa sahabban shi cewa fa a koma a riski daren lailatul qadar Allah ma ya ga mun garan da lailatul qadar za ta fito to an ce lokacin da ya fito zai ba su labari waɗansu suna hayaniya kokarin ta a ku bari sai ya manta wace rana ce sai ce amma dai duk wanda zai yi itikafi yayi itikafi goma da ne an wadabta masa ya koma a goma ta ƙarshe wannan shine bambancin ayyukan musulunci aiki akan ka kafin ka fara ba wajibi bane amma in ka fara wajibi ne wa atimul hajja wal umrata lillahi umara ba wajibi bace amma idan kai niyya Allah na yi niyyar umara sai ka buga maka ya kirr ka zo za a tantance ka za a baka kwamishina ko minista sai ka ajiye ka hayo jirgi to wajibi ne in an gama sikirinin sai ka koma saboda yanzu kawa Allah madaukakin sarki niyya da daddare ya kace Allah nayi niyya zan yi azumi ka tahi karfe 9 na safe sai kaga an kawo gara kala kala kuma da ma ga cikin ka ya dan murda zai ciwo sai ka bawa kanka uzuri ne kace kaga azumin na lafila ne ko wannan azumin ana bin ka sai ka rama wajibi ne to wannan sun shiga itikafi da rikniyar rasul lailatul qadari bai fada goma ta tsake ba sai aka ce ku koma goma ta karhe a nan za ku riske shi sai manzo Allah ya ce amma ga satar ansa duk wurin da muka yi sallah kuka ga an yi ruwa an yi sujada a cikin tabo wanda ya dage da daddare yayi sa'a haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga ce na manta ranar amma duk ran da kuka ga min yi sujada a ruwa to wannan ranar da lailatul qadar ce mun yi lailatul qadar cikin dare da haka da aka zo bacin an gama sallah an yi komai ko manzo Allah ya gasu labari sai aka ce kawai sai aga hadiri ya gangamo ya taho aka zubar da ruwa wannan ruwan da aka kwana ana yi da aka zo masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda ba kafir ba tabarmi ba shimfudu kuma sannan musamman masallacin ba irin namu bane mu ne yanzu an sa kwano wani gurin an yi pop wani gurin suspended wani gurin ceiling wani gurin ga hinan dai wasan kuma rufin ƙasa a ƙauyuka ko duk babu irin wannan shi kawai da aka yi masallacin kawai da biro aka sassaro aka jajjera da aka wani lokacin ka daga za ka ga kuna haɗa ido da rana ta wannan tsakani tsakanin da gudu kai ka tabbatar ruwa zai zubo idan ba a yi da yawa ba to haka masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake amma aka nan aka fidda mutanen da ba wanda ya kai su daraja a duniya kuma wala ba za a taɓa samu ba yanzu mu sallar inda za a kwatanta inda wancan fikihu haka muka dauka to kaga da samu da zasu da an samu bambanci wanda ya salla a ruwa da wanda ya salla a cikin inuwa ya za a yi mu zan ka daga kai ma kaga alaman za a yi hadari he mutai to da zan ga bibiyar bazararsa in za ka koma gida ya ka daga kayan ka lafiya kalafare har ka dugo ya taba ka wasu a guraren in kai he ga tun daga kofar gidanka har gidanka har masallaci ba za ka taka kasa ba nan akwai interlocking nan a bakin kwalta nan tsaf-tsaf nan ga kaza har gidanka ba abin da za ka taka sokacin nan a zame nan a faɗi nan a yi kaza amma da haka suka rayu haka suka wa musulunci hidima haka suka wa musuluncin aiki har suka koma ga manzan har suka koma ga Allah madaukakin sarki to dai a wannan ranar manzan Allah da ya sujada sai aka ga ga tabo nan aga yayi sallah fil ma'i wa tini a cikin laka da tabo Abu Sa'id al-Khudri sai ya ce fa'abusartu ainihi rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam haka na ku rubuta? aina ya ko? abusartu ko wani irin wasali ya mata? na aina ya dai za ta zamanto fa'il ce ko? fa'abusartu fi'ili wa fa'il fa'abusartu ainihi rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam aina ya kuma za ta zamanto fa'il ce ko? sai na kalli idanuwan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wa ala jabahatihi wa anfihi da na kalli idan shi sai na ga kan goshinsa da hancin shi asarar ma'i wa fili akwai alamar ruwa da taɓo a hanci da goshin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kena a inda yi sujada ko akan taɓo ne ko akan laka ne ko da ruwa ko da laka bai buƙatar a ce sai an share gurin an zuba ƙasa sujadar ta yi daidai kuma Allah maɗaukakin sarki zai karɓa haka ne imamul bukhari da muslim sun rawaito wani hadisi wa kana yusalli ala al-khumra manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wani lokacin yake yi sujada akan al-khumra mecece al-khumra darduma wata iri hmm? na Eh, sarki ya ce irin tasu ta zamanin su darduma amma irin tasu ta zamanin su babu ita ke na yanzu babu wata yanzu na babu ita yanzu akwai ta idan alhazai sun je maka sun dawo akwai wasu yan kilikilin sarduma da ake kana za a gansu kamar na yara ko yar milili haka za a ganta ya kaɗa ta dardumar yara ko ba dardumar yara ba ce wannan abu ita ce ake kira al'umra ita amfaninta kawai goshi da fuska ake dorawa a kanta idan an zo sujada shi ne kawai ake ta da ne a ta musamman ake ta amma shi ba hawa in ya ganta ya tsaye da ta ya kawai yaran zazzarduma to yaran dama bi ta tsohi ma amma ita wannan an yi ta ne kawai saboda a ɗora goshi da hanci akan da ita ce ake kira al'umra yar karamar da durma za a gani to wani lokaci idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo sallah sai ya himfada ta a daidai inda zai ɗora goshinsa da hancinsa da haka in yi sujada za a ga hannuwansa suna ƙasa ƙafafuwansa suna ƙasa gwiwoyinsa suna ƙasa amma da hancinsa da goshinsa suna kan wannan yar karamar da durma da ita ce ake kira al'umra ina aka ce wa kana yusalli alal khumrati ahyanan wani lokacin yana sallah akan al-khumra wa alal hasiri a hayanan wani lokacin kuma sai akan tabarma irin wannan tamu dai ta kaba to wannan tabarmar ta kaba ita ce za a jawo sai a suna dama kabar da muke da akwai su ma suna da akwai ana samo kaba ne daga abubuwa kamar guda biyu ko uku ko ana samo ta a jikin goruba ana samo ta a jikin giginya ko ana samo ta a jikin dabino ana samo ta a jikin me na a jikin kwakwa ko ana samo ta a jikin me mala ya ce kabar kanta ko a ita kaba fi gibi ya ce kanta girma in kaga kaba a gonar ka in Allah da in ka gaba da gyara tan aka kwana bi za ka ta zama ko goruba ko ta zama giginya ko ta zama wani abu ita ce dai kaba din dai na'am amma da yake ba malallaba su ne ko da ya fito sariya miki kaga an ce kaba sai ta fito ya sare ta amma an kai mata hakuri tana zama goruba ni na gani a gonata da ta fito muke gyara ta muke gyara ta yanzu tana na har muke kara wajen uku ko hudu tun mun ci goruba a gonata ban da yara suna damunta to in ka bar abubuwa da yawa ka sa musu da za ga kana ganin abin mamaki a kansu to kai da muke da kaba suna da kaba yadda muke da dabino suna da dabino wannan dabinon za a dauka a tufka sai a yi tabarma to wani lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah akan tabarma wa salla alaihi marra wani lokacin ya taba yin sallah akan tabarmar kabar wa qad suwadda tayi baki min tsole ma labisa saboda tsananin dadewa da tai kai ma nan ka ɗauki tabarmar kaba ta majalisa da kuke zama musamman in kuna jika gurin za ga an kwana biyu za ga ta koma baka ta yi duhu ko da wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo gidan su Anas dan Malik aka shirya masa abinci ya ci wanda na wani ya ce wai a gaya masa a ina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san shi ko ba ma magana da hidima ba haka da Abdul Jabbar ya faɗa a kawo masa inda wani ya san Anas dan Malik amma dai ni abin da na kalla kawai wani mutum ne da bai karatu bai ke so kullum a ɗora mai karatu ni ko haka na fuskanta in akwana bai ce a kawo min inda aka ce kaza ai kamata ya ce na leƙa ban gani ba in aka ce maka gahi to an gane ƙarya kai amma sai mutane su yi aiki ya gama bacin zai fito da ce a kawo min ina kaza take sai kuma a kawo masa hau gobe ce a kawo min kaza sai a kawo masa to abin da ne da ne yana so ya yi karatu a bahi certificate ko ba tare da ya biya school fees ba ba tare da ya zama makaranta ba zai yi ba in ya ce babu ya tambayi ka karanta e babu e in aka nuna ma fa kaga kenan ko kai da ƙarya kake ko kai da baka karatu ko kai da jahili ne amma duk abin da naka laka ya ce a kawo mu kaga kenan kai ne malamin kai zaka yi bincike kuma ka tahi ka je gidan almajirin da kace aka rabu kalla ga gurin ai eh abin yayi yawa gaskiya da ya ce a'a bara in zo a nuna ne ko ka ce na duba babu to an ka ce na duba babu kana saurin kamuwa wani ya buɗa maka zai ce gahe a arba'unan nawawi ko gahe a cikin riyadu salihi da tun ba a jini sabai yan islamiyya su gane karatunsa ya wuce nasa amma a kawo maka kai kullum kamar kana ba wa mutane aiki kenan to shi anas dan malik a wannan hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo gidansu ummu muslimin ta mai abinci aka ci aka koshi aka yi komai da zai fita sai ta ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yi mana addu'a sai manzo Allah ya ce to ku kawo ruwa ne alwala a ka bai ruwa yayi alwala a gidan ina tabarmar da zai zauna saboda zama ne irin da da aka nemi abin da za a yi sallama a gidan babu ba wadatacce bane a dauko kafe a dauko darduma a dauko buji fara a dauko tabarmin leda katuwa babu sai wannan tsohuwar tabarmar ana tsammani yace tayi baki saboda dadewarta yace haka na zazzage wannan tabarma na yayyafa mata ruwa na goge sai na shimfida wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah ya tsaya a gaba ya ce da ni da wani yaro sa'ana muka tsaya a bayan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam babata ta tsaya a bayanmu haka manzan Allah ya kabarta sallah ya musu sallah da ya kare kuma sai ya ɗaga hannu ya musu addu'a wannan ne malamai suka ce ya inganta idan aka yi sallah ta nafila a ɗaga hannu a yi addu'a Allah ba ni Allah ba ni Allah ba ni amma sallah ta farilla ba a samu kuma manzan Allah ya gama sallah farilla a ɗaga hannu ya ce Allah ka yi mun kaza sai dai du'a'u ibada addu'a ta ibada shine bambancin sallar farilla na sallar nafila to kaga yanzu an taba samun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi sujada akan tabarma dan haka da kafir al-umra ko tabarma ko kasa ko tabo da ruwa ko dai duk wani doran kasa idan kai sujada akan sa insha Allah ta'ala Allah zai karba abinda muka faɗa zaman to daidai ubangiji Allah ka amfanar da mu da shi wanda ya kasance akwai kuskure Allah ka nuna mana mu gyara mu yi aiki da abin da ya dace assalamu alaikum ala gafarta malam wai gaskiya ne ba a yi wa liman buɗe a karatun fatiha domin na ji wani malamin ya ce duk wanda ya yi wa liman buɗe a karatun fatiha sallar ta ɓaci malam ina neman ƙarin bayani allah ya samu dace amin ba ni ba ne na faɗa ko shi malamin da ya faɗa shi ne zai iya wa ka ƙarin bayani abinda na sani ba yadda za a yi sallah ba suratul fatiha da aka limamin ku in yayi kokarin tsallake fatiha ma ku rike sai ya kawo ta daidai in bai kawo ta ba daidai sallar ko akwai matsala yi kuma da mun da yace ba a buɗe fatiha ban san ta inda yazo da wannan karatun ba gaskiya assalam Allah ya saka wa malam da alheri ni ne ina lazimi amma a zuciyata ba tare da baki na ya motsa ba me yayi matsayin shi ba kai ba eh dole he baki ya motsa ita ce alamar an yi azkar ko an ambaci Allah madaukakin sarki Allah ya ƙara malar ilimi mai amfani dangane da azkar ɗin safiya da marece ba laifi ba ne mutum ya tafi daga masallaci a hanya yana yi har zuwa gida to wanda ake a masallaci ya kamata a ce a masallaci ake wanda aka zauna ake yi a gida ya kamata a ce a gida ne wanda ake na tahowa Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa min fawqi wa min amami wa min tahti waɗannan ana yin sare akan hanyar tahowa masallaci amma wanda ake a masallaci ayi a masallaci wanda ake a gida ayi a gida wannan shine yafi kama da kamalar azkar watakil uzuri ne ya bujiro maka ga wani dalili ya taso wanda dole ba zai baka damar ka zauna masallaci ba ba ka zo kuma ka shiga uzurin ka bar azkar ɗinka wannan idan kai bisa wani larura babu amma kar a mai da shi al'ada kullum sai akan hanya za ka yi Allah ƙara ma da lafiya malam satin da ya gabata mun karanta hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na karanta Qur'ani cikin sujada ni ko mutum ne wanda nake son hana kaina aikata sabo kamar yadda aya ta tabbata sallah tana hanawa tana hanawa zan iya yin wannan addu'ar Allahumma ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati ala mai da malan gida lafiya wato a cikin addu'ar ka ta sallah ko Allahumma ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati ala mai da malan gida lafiya ba za a iya karantawa ba tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk ayar Qur'ani ba a karanta ta cikin sujada wannan bai dace ba za a yi ba akwai masu neman addu'a akan bukata na alkhairi da kuma masu zana jarrabawa Allah Ubangiji ya bawa kowa alkhairin da yake da bukata Allah ya sada kowa da alkhairin shi masu jarrabawar da masu duk bukata Allah madaukakin sarki ka datar da kowa ka bada nasara Allah ka bada dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik